أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم أعطى من النعيم وكم منح من الخير العميم لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن وميراثه القرآن سيد الورى محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على البدر المنير فإنه نور تبدى بالجمام المسلم وعلى آله وصحبه ومن سلك منهجهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwanmu a wannan masallaci masjidu al'ansar a cikin karatun littafinmu na arra'iya fi sunna na babban malami abul qasim aljanzani rahmatullahi alaihi wannan da yarda Allah subhanahu wa ta'ala zai kasance darasinmu na takwas a cikin wannan littafin mai albarka a yau ranar litinin 19 ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladiya a darasi wanda ya gabata mun tsaya a baiti na talatin da tara yau zan mu tashi da yarda Allah subhanahu wa ta'ala a wannan baitin da bamu ida ba na 38 afuwan kenan zan mu tashi a baiti na 38 da yarda Allah subhanahu wa ta'ala ko 37 tunda da 36 aka karanta rawancan gamin go kenan malam yake cewa a baiti na 37 قال الجنزاني رحمة الله عليه يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر وبالأقل فيما يزعمون تباينوا وكلهم قد فارق الأقل لو شعر فدع عنك ما قد أبدأوا وتنطأوا ولازم طريق الحق والنس واصطبر وهز مقتدى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفكر يقول الجنزاني رحمة الله عليه يكفر هذا ذاك فيما يقوله يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وبالعقل فيما يزعمون تباينوا وكلهم قد فارق العقل لو شعر وكلهم قد فارق العقل لو شعر فدع عنك ما قد أبدأوا وتنطعوا فدعت ما قد أبدعوا وتنقعوا ولزم طريق الحق والنس واصطبر ولازم طريق الحق والنفس واصطبر وهز مقتدى الآثار والوحي في الذي وخذ مقتدى الآثار والوعي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفكر تنازع فيه الناس من هذه الفقه زادكم الله من فضله وتوفيقه bayan mun tsaya a bayani malam yana bayani akan firak addalla wal mudilla wanda malam yana jan hankalin mu guji irin wayannan abubuwan da za su sanya mana shakka a cikin addini yanzu malam yake ci gaba ya ce a baiti na 37 يكفر هذا ذاك فيما يقوله ويذكر ذا عنه الذي عنده ذكر سوى إنه كو me wannan mai gurɓatattan aƙida in ma kowace firka ce ke matuƙa ba ta saman kitabu wa sunna sai ka ji shi yukaffiru haza za ka fi ma ya ƙuluhu ɗaya yana kafirta ɗaya ɗaya yana kafirta ɗaya sun maida kafirta mutane kawai wasa daga mutum ya yi abu kawai a ce kafiri daga ya yi abu sai a hudda shi daga saman addini har mun karanta a darasin da ya huce ha akwai firkan ma da take gani in kayi wata kabira shikenan Allah baya amsu tutu maka ba Allah baya gafarta maka ba suna keɓe mutane suna hudda mutane su sa mutane su yanke daga ƙauna ta Allah subhanahu wa ta'ala alhali shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin alkur'ani mai girma akan cewa inna Allah yaghfiru zunuba jami'a lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta zunubai duka sannan dillahin da kake in ka tuba baka mutu ba to Allah yana amsa ya gafarta maka malam yugargir in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matuƙa mutum bai zo hutar rai ba to in kai laihi ka koma zuwa ga Allah to Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta maka to wayannan mutanen zakka ji كل واحد منهم يرمي الآخر بما رواه به kowanne daga cikinsu sai ya ringa jefa ma wani kalma ta kafirci ya ƙulu lil'ahar an ta kafir ya ce kai kafiri ne shi ma assani ya ƙulu lahu an ta kafir na biyun shi ma ya ce kai kafiri ne wa ya tara mauna bil kufri suna taurigegeniya suna ta jiha da kafirci a tsakankaninsu kenan gurin su ba islahu bane ba ba gyara mutane bane a a kafirtar da mutane ne wannan shi kuma wannan ba a so in muka diba hadisi ingantacce na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana mu akan muringa wasa da sauƙin yanke ma mutum hukumci a cewa na kafiri ne kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a hadisin da muslim ya rawaito ayyuma rajulun qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahduhuma duk wa mutumin da ya ce ma wani dan uwan shi kai kafiri ne to annabi ya ce hakika ha babban magana ne anan to wannan kafircin sai ya kama ɗayansu in ya haɗe ta ne ta cancanci wancan mutumin to wannan mutumin e kafiri ne in kuma Yahudi ƙazahi ne ya yi kuma kalman nan ta kafirci ba ta wancan ba wanda ya ce ma kafiri ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ta komo zuwa gare shi dan shi yasa ba a so ka yi gaugawa ka kafurta mutum dan shi yasa ko a salo na da'awa sai dai ka ce me aiki na kaza kafiri ne me aiki iri na kaza kafiri ne amma da garaje ka ce ma mutum kafiri ne to wannan abun akwai tsoratarwa ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a saman kanta don shi sa ba a ikdam ala takfirin nas gaugawa zuwa ga kafirtar da mutane ko kuma ba tare da bayyana ba ko kuma ka yanke musu ƙauna daga Allah subhanahu wa ta'ala don saboda shi sibabul muslim ka qatalihi wa takfirihi kal kufuri zagin musulmi kaman ka kashe shi ne kuma kafirta shi kaman ka kafirce ne in babu haƙi a saman wannan kafirtai kuma babu wani namiji wanda zai shehi musulmi da kafirci zulman biduni hujjatin ba tare da wata hujja ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mai wani mala'ika mala'ikan wannan ya rama mi kai hatta da kalma marasa daɗi ba a so ka gaya ma musulmi barantana hatta ka kafarta shi da gaugawa annab sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zamne da sahabbai akwai abubakar siddiq radiyallahu anhu a ciki kawai wani mutum sai ya zo yake ta gaya ma abubakar siddiq maganganu marasa daɗi abubakar siddiq ya kyale shi ya sake gaya ma abubakar siddiq maganganu marasa daɗi abubakar siddiq ya kyale shi sai a na ukun shaidan sai ya ci galaba sai ya sa sayidina abubakar radiyallahu anhu sai ya maida mi duk da maidawa ba laifi ba ce ba in mutum ya ma ba daidai ba kana da haƙƙi a shari'ar musulunci ka maida me daidai wa daidai yanda ya ma amma ba a ce ka yi ƙari ba duk da haka da ya maida me sai annabi sallallahu alaihi wasallam a nan sai ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hushi فانتصر منه أبو بكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله فقال أبو بكر يا رسول الله شي يا زاغي ka kyale shi ya gaya mun ba daɗi ka kyale shi yanzu kuma ni na tashi na rama kuma hallo sai ka maida sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ai lokacin da ka kyale shi da farkon nan yana faɗin maganganu marasa kyawo a saman kanka nazala malakun minas sama mala'ika ne ya sabko daga sama yukazzibuhu bima qala laka yana ƙaryata shi akan abin da ya hodi a gare ka falamman tasarta lokacin da ya ci nasara a saman kanka ka mai dame waka shaitan yanzu kuma hallo sai shaidan ya zo ya shiga tsakankaninku falam akun li ajlis sai annabi ce kaga ku ana ai bana zamna ba kuma hallo bana kyale ba tunda shedan ya zo wanda wannan hadisi ne ingantacce don shi yasa kake ganin mutane ana ta tanka musu ba tsoro ba ne ba sai ka ga sun kyale ana tawadin abubuwa a saman kansu ƙage ne da ƙarya ne wanda ya kamata a ce sun huto sun yi raddi sai suka yi shiru sai suka kyale to kaga suna bin wannan hadisin ne duk wanda ya kyale to mala'ika daga sama yake sabkowa a hadisi ingantacce sai ya ƙaryata wannan mutumin da yake ma wannan abun kuma hallo yana mai ma addu'a ta alheri kuma hallo yana ma wancan addu'a ta sharri don shi yasa kake ga malamai da dama ana cin mutuncinsu ya kamata a ce sun huto sun yi ragi sai kaga sun yi shiru sun kyale kuma ga wancan iza na takassafihu fala tujibhu fa hairu ijabatihi as-sukutu don haka musulmi ya kamata ya kiyaye harshen shi zagi ba nashi bane ba tsinuwa ba tashi bane ba yawan kafirta dan uwan shi musulmi ba nashi bane ba don saboda shi almuslim ba a san shi ba da zage-zage ba a san shi ba da yawan tsinuwa ba a san shi ba da kafirta mutane yanan in mutum ya rama ba laihi bane daidai wa daida amma wanda ya yi haƙuri to wannan haƙurin nashi yahi kenan irin wa'annan mutanen su kuma ba su da aiki sai walaƙantar da mutane sai kafurtar da mutane su yanke mutane daga ƙauna sai kaga a ce wani ɗan wuta ne wani ɗan aljanna ne kamar yadda muka karanta a darasin da ya gabata firak abdala daga daga cikin firkokin akwai wanda kawai suna raba aljanna a nan duniya wayansu kuma hallo suna raba wuta wanda raba wuta ko raba aljanna ba a hannunka yake ba raba wuta ko raba aljanna ba a hannun ɗan adam yake ba a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake badawa hadisi ne wanda ya zo a sunan abi dawud ya zo a cikin sahihul muslim hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya kasance a cikin bani isra'ila akwai wa'insu ‘yan uwa guda biyu ko mu ce wa'insu abakanai guda biyu ɗayan yana yin laihi yana yin zunihi kuma ɗayan shi kuma mushtahidi ne akwai ƙoƙari cikin bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana ganin wancan mutumin kullum kawai a saman zinihi in ya gan shi yana zinihi sai ya ce mai ka hwasa mana ya ringa mai wa'azi ya gaya mai so ɗaya ya gaya mai so biyu yana ka hwasa ma he wancan ɗan uwan nashi ya hassala yake cewa barni da ni da ubangiji na ko an aiko ka ne mala'ika ka ringa rubuta abin da kake mini nake haɗi ko an aiho ko ko ko ka ne ka ringa lissafa ni duk abin da na faɗa ka ringa rubutawa sai wannan ya hassala ɗan uwan nashi guda kawai yana hassala sai ya ce wallahi la ya gafirullahu lak ya rantse da Allah ya ce na rantse da Allah Allah bai ya gafarta maka au la yadhulullahu la yadhuluka Allahu aljanna ko Allah bai ya sanya ka aljanna sai Allah ya amshi ransu su wa'inna ƴan uwa guda biyu sai suka haɗu a wajen ubangijin talikai anan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa su sai yake ce ma wanda yake rantsuwa da sunan Allah Allah bayya gafarta ma wana sai ya ce kun tabi aliman wai kai ka sanni ne ka sanni ne duka ka san rahamata ka san azabata ko kai ne mai aljanna ko kai ne mai wutai ka yi rantsuwa da sunana ka ce bana gafarta ma wana ba ko kuma ka kasance akan abin da yake hannuna kai mai kadartawa ne sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ma mai laihin izhab fadkhulul jannata bi rahmati je ka ka shiga aljanna da rahamata kaga rahama Allah kenan Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa anta yace je ka ka shiga aljanna da rahamata waƙala lil'akhar sai ya ce ma wancan mai yawan bautan kuma yake rantsuwa akan cewa wai Allah ya gafarta ma wani yace izhabu bihi ila nar ku tahi da shi zuwa wuta wannan ya zo a cikin sahih abi Dawud. a wata ruwaya wanda imam muslim ya kawo daga hadisin jundab bin abdullah wani namiji shi kuma ya ce wallahi la yagfirullahu li fulani kawai ya rantsuwa haka nan ya ce na rantse da Allah Allah bayya gafarta mawa ne wa inna Allah ta'ala qala kuma he Allah lalle madaukakin sarki ya ce man zallazi ya ta'alla alayya Allah agfir li fulan wane ne wannan yake mini shishigi har yake rantsuwa da sunana wai ni ban na gafarta ma wani fa inni qad gafartu li fulan sai Allah madaukakin sarki ce lalle ko to haƙiƙa na gafarta ma wannan wanan da aka ce bana gafarta mishi ba wa ahbattu amalik kai kuma na bata aikinka dan haka mutum ya kiyaye musulmi ka guji bata dan uwanka musulmi akan ka ringa rantsuwa ka ringa Allah bayya gafarta ma wani wa ya saka kai ne mai gafartawai Allah ne mai gafartawa ka guji ɓata harshenka a kan cewa wane ɗan wuta ne ko kuma wane ɗan aljanna ne a'a sai dai ka ringa mai aiki kaza Allah ya ce ɗan wuta ne mai aiki kaza Allah ya ce ɗan aljanna ne wannan wai ana zance fa akan masu rai wanda suna da rai takan yi kuma hallo wa'insu suna yi ne akan mamatu wanda sun rigai sun tahi tana yiwa mutum ya iske aljanna kai kuma kana mai hukumci da wuta ko ya iske wuta ka ringa mai hukumci da aljanna kenan wuta da aljanna ba a hannun dan adam subhanahu ba a hannun dan adam suke ba suna hannun Allah subhanahu wata'ala sannan zuciya da shiriya ita ma tana hannun Allah subhanahu wata'ala kenan Allah a wa ido sai ya juya zukata daga alheri su koma sharri ko kuma daga sharri su koma alheri don shi yasa kai dai naka kawai ka ringa roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kullum a cikin sallaka ya tabbatar da zuciyarka a saman addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawan jika halshen shi a cikin sallah Allahumma ya muqallibal qulub ثبت قلبي على دينك أو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك irin wa'annan firaƙin zaka ga yukaffiru haza zaka fi ma ya ƙuluhu wa yaskuru za an hullazi indahu zukir sai malam yake cewa a baiti na 38 wa bil aqli fi ma yas'umuna tabayanu wa kulluhum qad faraka al aqla law sha'ar irin wayannan firaq ɗin da muka karanta wa bil aqli fi ma yas'umuna tabayanu da hankali ne suke addinin su kamar yadda muka yi bayani kuma hallo a hankalin ma tabayanu he suka yi ihtilafi wannan su ringa gani sun yi wa'innan tunani wannan su ringa gani sun yi wa'innan tunani duka kowanne ne in ka tambaye shi sai ce ai hankalin shi ya nuna me yayi kaza shi kuma wannan abun kiyasta shari'a da hankali matsala ne aliyu bin abi talib yake cewa da a ce addini hankali da hankali ake kiyasta shi da a ce addini ra'ayi ne da lokacin da aka ce a yi shaho huffi to da ƙasa ya kamata a shahwa don saboda ƙasan nan ake takawa ai nan ne ya daura amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shahwa ina sama ba a ce masahu tahtal huffain ya aka ce masahu alal huffain kaga da addini ra'ayi ne in ji Ali bin Abi Talib ita to da ƙasan ne ai ya kamata to addini ba ra'ayi bane kuma duk wanda ya ce kawai shi zai ringa auna shari'a da hankalin shi hankalinka ya gaya ma kaza ka ƙibin shari'a to zaka hallaka faharuddinin razi allah ya shigan shi da rahama da harko mutum ne yana daga cikin 'yan ahalil kalam yana daga cikin falasifa sai allah ya shirye shi ya bar wannan ahalil kalam ɗin ne ya komo tafarki na salafus salih he yake cewa a ƙarshen rayuwar shi yake cewa nihayatu iqdamil uquli iqalu ƙarshen aiki da hankali fa kawai hauka ne kamar raƙumi ne ya haukaci he ka ga baka iya gano gaskiya ko guda ɗaya har yake cewa walau wa mastafadna min bahsina quli umrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu yace duk wannan tunanin namu ba abin da ya amfanar mana ya ce kawai sai dai muka tara kawai wane ya ce wane ya ce wane ya ce kuma bakin wannan ilimin shikenan wane ya ce wane ya ce wane ya ce kabar na Allah kabar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan duka da hankali ne da abin da yake raya musu suka yi sabani wa kulluhum qad faraka al kuma dukan su san ba hallo sun saba ma ma hankalin nasu law shi'r law kanu ya'lamun inna fi zalika laayatin he kaji Allah na cewa lauka liqaumin ya'qilun inna fi zalika laayatin liqaumin yatadabbarun to kaga wannan abun ina nuni akan cewa su hankalin nasu ma aqaluhum qasirun da suna da hankalin na gaskiya ai da sun gano wannan aya ce daga Allah subhanahu wata'ala ko kuma da suna da ilimi sun karanta sun gano da sun gane inna fi zalika la'ayatin lil alimin a cikin suratul rum to haka zaka gano hankalin ma da suke rayawa suna da hankalin ma ba su da shi sai malam yake cewa a baiti na 39 fada an kama qad abda'u wa tanatta'u ولازم طريق الحق والنس واصطبر فدا أنك don haka shafa makanka lahiya ma qad abda'u akan abunda suka kirkiro suka kirkira nasu bid'a kenan shi addinin musulunci yana kira ne zuwa ga at-tawassut khairul umur awsatuha daidaito akan lamari dukkan lamarruka na addini da na duniya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma al'ummar shi abin da zai amfane su na daga ayyuka kuma hallo ya sanar da su yaya za su yi su yi wannan ayyukan ba tare da ƙari ba ba tare da ragi ba ba tare da ƙirƙira ba ba tare da bid'a ba don saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai so al'ummar shi ta afka saman bid'a don saboda annabi sallallahu alaihi wasallam mai kwaɗayi ne a kanmu a kanmu shirya don saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana son alkhairi tare da mu don saboda annab sallallahu alaihi wasallam yana so ya ga al'umma shi ta yi kowata al'umma yawa a cikin aljanna laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kaga annabi sallallahu alaihi wasallam mai tausayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam mai san alheri ne ga al'ummar shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai alfahari ne da al'ummar shi yaga sun yi kowa yawa a cikin aljanna dan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gaya mana ayyuka wanda za su amfane mu sai ya gaya mana yaya zan mu yi wannan ayyukan kan mu yi bid'a mu gushi bid'a don shi sa a wani hadisi yake cewa kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ne wa kullu dalalatin finna kuma hallo dukkan bata yana cikin wuta wanda yake kare bid'a ko ana mai nasiha akan ya guji bid'a sai ya ringa akwai bid'a hasana akwai bid'a sayya sai ya ce ai annabi bai tahi makka a saman jirgi ba sai ya ce ai annabi bai ci tuwo da kuyar ba sai ka ji yana cewa ai annabi bai yi facebook ba sai ka ji yana cewa ai annabi bai yi karatu ana ɗaukan shi a bidiyo ba sai ka ji yana cewa ai annabi bai sa riga da burode ba duka don a tahi da imanin mutane shi kuma bid'a a addini daban da kuma hallo a duniya daban hadisi ya manta ko ya jahilta hadisi wanda ummuna aisha ummul mu'minin yarda Allah ta tabbata a gare shi take cewa annab sallallahu alaihi wa sallama yake cewa in kana shay'an min amri dunyakum fa sha'nukum bihi wa in kana min amri dinukum fa ilayya idan wani lamari na duniya ku ne to ku je ku yanda ko ga dama al-asru fil adat al-ibaha ku je ku yi yadda ko ga dama ka sa burodinka ka tahi makka a jirginka ka yi facebook inka duka wannan ba bid'a bane ba dan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana shay'an min amri dunyakum fa sha'anukum bihi wa in kana min amri dinukum fa ilayya sai annabi ya ce amma in lamari ya shahi addini in ka ce wannan abin addini ne to anan annabi ya ce to ilayya sai an diba a ina annabi ya faɗa aya ko hadisi in ka ce wannan abin addini ne sai an tambaye ka aya ko hadisi ko kuma hadisin da anas dan maliku yarra Allah ta tabbata a gare shi ya kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa antum a'lamu bi amri dunyakum antum a'lamu bi amri dunyakum ku kuka hisarin lamurrukan duniyanku ku je ku yi ta yi matuƙa ba addini bane ba to ba a ce ma abu bid'a amma an ka kawo abu da sunan addini alhali ba addini bane ba sai mun ce a ina ka gani annabi sallallahu alaihi wa sallama ne aka sabko ma da alkur'ani kuma hallo ya bayyana sunnar shi sahabbai sun rayu da shi wahayi suna zamne ya ringa sabkowa sun yi su wannan abun naka ko kuma ba su yi ba ko kai kahi su son addini ne ko kai kahi su iya ganewa ne kenan sai a tambaye ka wannan abubuwa kenan wannan shine ake ce ma bid'a fal bid'a hiya mastuhdisa fi din wa laysa fi dunya dunya bid'a abinda aka ƙara a addini shine bid'a ba abinda aka ƙara ba a cikin lamurruka na duniya abinda aka ƙara a cikin lamari na addini bid'a ne ba abinda aka ƙara ba a cikin lamurruka na duniya wannan ita ce amsa kenan wanda suke cewa wane yayi kaza wane yayi kaza shi ma kaza shi ma kaza sai malai ke cewa fada an kan ma abda'u dan haka ka gushi bid'a abinda suka ƙara wa tanatta'u at-tanattu at-tashaddud an yatakallafa al-insan ma la ilma bihi shine ake cewa at-tanattu mutum ya dora ma kanshi abinda Allah bai dora me ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai dora me ba irin wani wurdi ne ɗora ma kanshi kaga mutum har yana yi yana bacewa annabi bai ɗora ma bai ce kai dubu kaza kai kuma an baka ana ta baka wahala kana ta dubu kaza dubu kaza wanda duka lamari na addini Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku zo da shi daidai iyawaku zikiri ka yi ta yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk abin da kaga ya huce ɗari ya kai ya huce wani dubu biyu dubu uku to zaga da hayaniya ne ma anzalallahu bihi min sultan kenan duk abin da kaga ya huce wani dubu kaza dubu kaza daga ya huce wani ɗari kaza ɗari kaza inna to kawai an huce daga ya wuce ɗari kaza don saboda salatar tasbih ai ta zo da ɗari uku ko to daga ya wuce ɗari kaza ɗari kaza to ma an zalallahu bihi min sultan sai kaga ana kaja ƙafa kaza ƙafa kaza ƙafa kaza duka irin wannan abubuwan ma an zalallahu bihi min sultan yana mutum yana ɗora ma kan shi ne shi kuma an ce la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ko kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha shine wannan at-tanaqqu fi din shishigi a addini da ɗora ma kai abin da ba ka iya ba ko kuma ɗora ma kai abin da bakka da ilimi a saman kanshi kuma hallo ka ringa ta tsanantawa in ba a yi shi ba yanan ma ya ce to kafar wa'innan abubuwa walazim tariqal haqqi dan haka ka lazimci hanya ta gaskiya wacce ce hanya ta gaskiya sai malam sai ya bayyana ta ne ya ce wan nafsi da ta hanya ta gaskiya tsariƙar haƙƙi wan nassi kullum ina hujja take ƙala Allahu ƙala Rasul a ina aka samu wane ne ya faɗa a ina aka yi ba mutum ya yi tatsuniya ba alhikaya ya yi ta hodi ya yi ta hodi ina aka samu ina ne ingantaccen wannan labari kenan duka wayannan abubuwan in ka lazamci ɗariƙa ta gaskiya da ka riƙe nassi to he malam yake cewa wasu tabir kuma hallo ka yi haƙuri inan malam nan da ya ce ɗariƙar haƙi wa nas kenan malam kamar yana nufin i'tasim ka yi riƙo da hanya ta gaskiya ita ce alƙur'ani da hadisi iyaka an ta ahuza za ta yamin wa za ta shimal kadda ka yi kwana hagum kadda ka yi kwana dama wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu a cikin surat ali imran kenan wa huwa kitabuhu wa sunnatu nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisin kuma annab sallallahu alaihi wa sallam yake cewa taraktum fihikum shay'aini na bar muku abubuwa guda biyu a cikin ku lan tadillu ba'dahuma ba za ku bata ba bayan su in kun yi riko da su kitabullahi wa sunnatihi littafin Allah da sunnata walan ya tafarraka hatta yuradda alayyal haud kaga abu ne biyu kenan wanda busa rabuwa in zaka yi aiki da littafin Allah dole sai ka yi aiki da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan shine malam yake mana bayani a baiti na 40 ci gaba da bayani akan baiti na 39 sai malam yake cewa وهز مقتدى الآثار والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفكر وهز مقتدى الآثار كرئي أبند الآثار سكا قمسا والوحي دا الوحي أنا منين الآثار الوحي أنسني وحي أبو قدابي كدوكا القرآن والحديث shine alwahai wal asar shi kuma abinda sahabbai suka yi aiki da shi shine al asar alwahai alqur'an kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke yawan faɗa a cikin alqur'ani inna auhaina ilaika inna auhaina ilaika kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma wahayi ne in muka komo cikin suratul najm suratul najm inda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake Allah subhanahu wa ta'ala yake gaya mana maganganu na annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yayi su bane ba dan san ransu a a wahayi ne ake mi mi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha allamahu shadidul quwa bayya furci dan san ran shi wa kenan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in huwa illa wahayin yuha allamahu shadidul quwa kenan an ce alwahayi alkitabu wa sunna wal asaru shi kuma ma jaa anis sahaba wa min ba'dihim abin da yazo na daga sahabbai da wanda suka zo bayan sahabbai shi kuma fiqhun nas ne wa fahmihi yaya suka fasara wannan zancen dan saboda sun yi ka sani yaya suka fasara hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya suka fasara aya ta alqur'ani e shine malam ai a farkon manzuma in bukumance ba yayi bayani akan cewa su fa wannan sahabban suna nan ne fa alqur'ani ya sabko kuma hallo akan su ya sabko ta hanyar waqa'iq daki daki wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يهرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويهرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هي مالا يفارق أسيد الشيء يكي تدبر kalaman lahi yake cewa wa atamidil habar tadabbar kalaman lahi wa atamidil habar kai tadabburi akan littahi na Allah alqur'ani kenan wa atamidil habar sannan kai riko ka jinginu akan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam sai mala yace wada an ka ra'ayan la yula'imahu athar ka shaha ma kanka da ra'ayi wanda bai yi daidai ba da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ka shafa ma kanka da ra'ayin da bai yi daidai ba da na sahabbai don saboda mi sai malam ya hodi ya ce a baiti na biyu humu shahidu tanzila humu shahidu tanzila su wa'annan sahabban fa suna nan ne fa aka sabkar da alqur'ani falzamhu waqtadi bil ula don haka ka riƙe wannan alƙur'anin kuma hallo ka yi koyi da wa'incan mutanen bil'ula yani billazina su wane ne kenan sai yake cewa humu shahid tanzila annaka tanjabir kenan a baiti na biyu ta ke wani hajjil huda falzamhu wattabi'ul huda sai yake cewa humu shahid tanzila annaka tanjabir kenan shine malam anan a baiti na 40 ya sake cewa wa hus muqtadal asari والوحي في الذي تنازع فيه الناس من هذه الفقر malam yana nuni akan cewa wai idan an yi rikici an yi saɓani firak sun yi yawa wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza to kai koma a cikin littahi na Allah me aka ce da kuma hallo sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan ma me aka faɗa kakka saba kenan falzamhu don shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin ayoyi da dama wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira ko kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم كنان وإن صحابا dole sai ka koma yaya suka fasara aya yaya suka fasara hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan fi ma tanaza fi ha'ula'i idan aka samu attanazu aka samu rashin jituwa a cikin maudu'ai ko a cikin matsaloli to ya kamata a koma zuwa ga ƙalar lahu a koma zuwa ga ƙalar rasul kinan a yi riko da littahin Allah kuma hallo a yi riko da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in muka diba a wannan abiyat da muka karanta guda hudu abiyati ne wanda kamar suna saman waƙe suna saman waƙe yanayi yanda ake ciki a yanzu na hayaniya a irin ƙasashenmu irin na rikici nan tsakankanin malamai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan jira yake wani malami ya yi magana ya yanko bidiyon shi ya ɗora kawai yana bin diddigin shi ya ce wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza shi ma wancan ya cire ya ɗauko wannan ya yi wannan wannan ya kafirta wannan wannan ya kafirta wannan wannan ya kafirta wannan wannan ya kafirta wannan in za ka ga hawayensu sun shagalta ma da ba karantar da mutane aƙida ba karantar da mutane ƙala Allahu ƙala Rasul a kawai ana so ne mutum ya yi kuskure nan da na a kafarta shi shi kuma wannan abin kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam kashe ya ma sahabban shi ba malamai ba sahabbai uwayen malamai kashe ya ma sahabbai yana cewa fa iyaka yana cewa fa ɗiddayanku ya yi wasa da kalma ta kafirci ya wurga ma ɗayanku to wannan kalmar ta kafirci sai ta tabbata in wancan ta haushi to ta haushi fa ni'ima in kuma ba ta haushi ba to kai ka kafirta don saboda kafirta musulmi shi ma kafirci ne kamar yadda zagin musulmi fasikanci ne haka kafirta musulmi kafirci ne abu na biyu shi kuma walakanta da mutum walakantar da mutum a duniya ko kana yin bauta ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya shirye ka ka ringa walakantar da mutum kana gani ho kai wane ho Allah ba ya gafarta mishi ba ko kuma wane fa kawai ɗan wuta ne a kai kai ne aljanna kaɗai taka to kaga kissa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zakara musahabbai a cikin sunan abi dawud wanda mutane guda biyun nan ‘yan uwa ne na juna ɗaya na yin laihi kuma hallo ɗaya mai ƙoƙari ne a wajen bauta Allah’ shi mai ƙoƙarin daga ya ga mai laihin sai ya ce ma mai laihin ka fasa yana mai nasiha ka fasa kai har ta kai shi makura sai ya ce kai hallini wa rabbi barni tare da ubangijina sai mai ƙoƙarin a cikin bauta yake cewa to na rantse da Allah Allah ba ya gafarta maka ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi ransu ga baki ɗaya da ya amshi ransu ga baki ɗaya sai yake ce ya tattara su a wajen shi yake ce ma ɗayan kai kana da ƙuduri akan abin da yake hannuna ko ka ni sanin kaina ne ka ce bana gafarta ma wani ba haka yi rantsuwa a saman kaina sai annabi he annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari sai Allah yake ce ma me lahin je ka ka shiga aljanna da rahamata na gafarta ma sai ya ce ma mai ƙoƙarin abauta ku kai shi wuta ya yi shishigi ya ce bana gafarta ba har yana rantsuwa a saman kaina kuma hallo da sunana wani hadisi ne sahihi yana cikin sunan abi dawud ko kuma ruwaya da ta zo a cikin sahihi muslim hadis na jundab bin abdullah yarda Allah ta tabbata a gare shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wani namiji ya ce wallahi la yaghfiru Allahu li fulan Allah bayya gafarta ma wani sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man zallazi ya ta'alla alayya Allah aghfir li fulan wane ne yake min shishigi wane ne yake shiga ba wa tsakanin bawa da ubangijin shi wane ne yake min hukumci kahin ni in yi hukumcin sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa inni qad gafartu li fulan to haƙiƙa na gafarta ma wancan wanan da ake cewa ba na gafarta mai ba yace kai kuma na ɓata aikinka kenan kaga shiriya da aljanna da wuta duka ba a hannun ɗan adam suke ba a hannun Allah subhanahu wa ta'ala suke kenan dan shi yasa kenan kawai wani ya ruɗe ka ya ce ma ya baka aljanna ko kuma wani ya kai ka wuta aljanna duka a hannun Allah subhanahu wa ta'ala kalli ko al'ashara mubashiruna bil janna duka annabi ba shi labari ne ake sai ya labarta musu kai ana ta ba da labarin aljanna sai ukasha bin muhsin sai yake ce ma ya rasulallah bai ce ba bani aljanna ne ma kadiba ha annabi ha sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulallah roƙon mun Allah ni ma Allah ya sanya ni aljanna kaga kenan aljanna ta wace ce aljanna ta Allah ce barantana wani anan da rawani ya ce ma ya baka aljanna ya ce roƙon mun Allah Allah ya bani aljanna annabi aka ba shi labari ya ba kashe labari ya ce kai ma kana cikin wa'annan 'yan aljanna wani ya sake roƙa don saboda ka'abar abin kara zube sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sabaqaka ka biha ukasha hakika ukasha ya rigaye ka kissa ta zo ta tsohuwa ita ma wadda take ta roƙo tana ta ji ana faɗin kayan aljanna iri-iri ta ce a roƙi Allah Allah ya sanya ta aljanna annabi yake ce mata tsohuwa ai batta shiga aljanna ana ba ta labari ta hushi da kuka ita kuma ta san annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya haɗi wannan gaskiya ne sai annabi yake cewa ku ba ta labari ai ina ce mata ne ba za ta shiga ba aljanna tana tsohuwa sai in an mera ta yarinya shatak don saboda duk wanda ya tsoha ba ya shiga ba aljanna sai an mera shi matashi annabi ya ce ku karanta mata fadar Allah subhanahu wa ta'ala inna an sha'ana hunna in sha'a faja'alna hunna abkara urban atraba a cikin suratu alwaƙiya yanan kaga kenan cewa wane na baka aljanna kuskure ne cewa wane dan wuta ne kuskure ne cewa wane Allah baya gafarta mushi ba kuskure ne ita rahama a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take yanan a wannan karatun kuma zan mu gano cewa ita waccan firkai da take cewa an mutum ya yi laihi kaza ya yi laihi kaza kawai shi kenan ya fita daga cikin musulunci Allah ba ya gafarta mushi ba kaga ta saba ma waccan firka kenan shi inna Allah yaghfiru zunuba jami'a sannan a cikin wannan darasu ne zan mu gano kan cewa shi dan adam da Allah subhanahu wata'ala ya baka hankali to hankalin naka muƙayyadi ne a ƙayyade yake duk hankalin naka akwai abin da ba zai gano ba Allah ne ya ma hankalin kuma wanda ya ma hankalin shi ya ce ka yi kaza don haka wannan maganar tashi ba ka auna ta ba da hankalinka akwai abin da ba ka gano ba kafin randa suka yi aiki da hankalinsu sai suka hallaka kawai suke dariya ma in annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu qala Allahu qala rasul in annabi ya karanta musu mutum ana tara shi bayan mutuwa kawai sai su ringa gani wannan lamarin ba haka ba ne ba zaman lazina kafaru allan yi ba su ƙulbala wa rabbi latub a sunna sun malatunabba unna bima amiltum wa zalika alallahi yasir wanda suka kafirta tana raya musu cewa hankalinsu yana raya musu cewa da suka yi aiki da hankalinsu yanzu wanda ya mutu ya zama ƙasa ya riddige yanzu za a tayar da shi sai suke cewa a izamituna wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'usun a wata aya a inna lamadinun wai shin idan muka mutu muka zama ƙashishshika muka riddige wai kuma an iya tada mu sai Allah ya ce ƙul bala wa rabbi la tuba a sunna summa la tunabba unna bima amiltum tabbas ha za a tayar da ku kuma za a ba ku labarin abin da kuka aikata wa zalika alallahi yasir wannan ha akan Allah wannan game da Allah a gurin Allah abu ne mai sauƙi ƙaramin abu ne he kafin ran na yanzu suka gano cewa su wancan hankalin nasu bai gano ba na yanzu da iliminsu da bincike sai suka binciko a cikin jikin mutum akwai adn ta wannan hanyar adn in nan in aka yi gobara a waje kowa ya ƙone ta hanyar adn in nan za a ringa gani mutane nawa ne suka ƙone a wannan gobarar mutane nawa ne suka zama toka ta wannan adn in nan ake ganowa maza nawa ne mata nawa ne ta wannan adn in nan ake ganowa wannan balarabe ne ko kuma wannan bakin mutum ne to kaga alkawalin allah ya cika ko bai cika ba don shi yasa dukkan hankali na dan adam a ƙayyade yake wanda su ma har yanzu ba su gano komin ba kaɗan ne suka gano har yanzu ba su gano komi ba kaɗan ne suka gano kenan don shi sa ake so mutum kawai in an ce ma ƙala Allahu ƙala Rasul ka yi sami'ina wa ta'ana kawai ka tsaya kadda ka tsaya ka ringa yiwu ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ba a ƙila wa ƙala in an ce aya ce ba a ƙila wa ƙala a yi garrama in an ce annabi ne sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa daga ka ce kuma hallu zakka sa hankalinka to zakka hallaka daga zakka biya san zuciyarka zakka hallaka fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'awa kenan zan mu gano akan cewa duk wanda ya bi hankalin shi da duk wanda ya bi san zuciyar shi to hallaka ne amma wanda ya bi kuma hallo qala Allahu qala rasul ko da ya saba ma hankalinka to wannan shine zakka tsira gobe zakka tsira kuma hallo a ranar tashin alkiyama Allah sanya mu daga cikin wanda su tsira gobe kuma hallo su tsira a cikin alkiyama sannan gaba ta ƙarshe a cikin waɗannan abiyatin nan masu muhimmanci wanda malam yayi bayani a saman kansu ita ce gaba ta hadarin bid'a hadarin bid'a da kirkire da ɗora ma kai abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai ɗora ma ba, da ɗora ma kai abin da ma an zalallahu bihi min sultan, ka wata al'ada, ka yaye ota, ka sanya ta cikin addini, hatta ka ringa kallon wai wanda bai yi wannan al'ada ba, alhali kuma hallo bid'a ce. tana mai kallon kaman ba musulmi ba haka muka wayi gari muka samu kanmu a irin wannan lokaci mutum bid'o'i sun yi yawa wajen arme ba a yi kaza ba sai ka ga mutane sun yi ta tada hankali ko wajen suna ba a yi kaza ba mutane sun yi ta tada hankali ko wajen mutuwa ba a yi kaza ba sai ka ga mutane sun yi ta tada hankalinsu shi kuma an bi shiryarwa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama ne a saman wannan. Don haka, irin wannan ca da mutane suke ma mutum, akan in mutum ya bi sunna ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ko kuma dariya mutum ya sha ma kanshi lahiya, kai ka san kana koyi ne da sunna ta annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Babban malami, Ibn Usaimin Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa fal muhim anta ya akhi yace abin da yake da muhimmanci ya dan uwana musulmi imshi ala kitabi wa sunna kawai ka tahi akan qala Allah qala rasul ka tahi akan Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wala yahummuka ahadun kada wani daya ya dame ka ko da kai kaɗai ne misali in an je makabarta in za a yi addu'a a makabarta in kowa ya zamna ko da kai kaɗai ne meƙe tsaye haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce in za a yi addu'a meƙewa ake tsaye ko da mutane sun ma zuru da ido suna kallon ka meƙe tsaye la yahummuka kadda ba tare za a sa ku kabari ba kuma ba tare za a muku wannan hisabin da mai kallon ka wanda kake jin kumya fa duniya laysat lil baqa duniya fa ba dawwama ake ba in ka bi sunnan mutuwa za ka yi allo in ka yi bidi amma mutuwa za ka yi to zaɓi ɗaya da ka mutu kana saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ka mutu kuma hallo kana bin sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanne ka so kenan kaga na biyun gwanda ka mutu kana bin sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan kuma shi kuma wannan mutuwar dole sai an yi ta allazi ma mata yau sai ya mutu gad wanda bai mutu ba yau zai mutu gobe wanda bai mutu goben ba ya mutu jibi kai hatta dai walau ishta alfan summa albaini ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila alqabri wanda ya rayu shekara dubu guda ko ya rayu shekara dubu biyu duka dai a ƙara mai kenan ya rayu shekara dubu uku ƙarshen alewa ƙasa kenan wata rana dai dole mutum sai ya ji shi a cikin kabari kullibun unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatil hadba'i mahmulu dukkan in dai mutum mace ta aihe shi ko da kwa shekarun shi sun kai wata rana she ya ji shi a saman makara ana tahiya da shi aka faɗa don haka kenan ka yi riko da sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko da a wajen kai kaɗai ne mai yin wannan riko kada ka ringa a ce wani ko gidan wani ko gidan wani ko kai ne ba kai kaza ba a i kokari ma a ce kai ne ka sunnanta wannan sunna ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala yahummuka al-kasara kadda yawa na masu yin bid'a ya ruɗe ka idan kadda cece kuce na masu bid'a ya ruɗe ka idan a takaice shine wannan darasin da malam ya mana a baiti guda hudu amma abubuwan da malam ya hadi abu ne wanda sun isa su gina ma mutum rayuwa a duniya kuma hallo su gyara ma mutum lahirar shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sakanta ma malam da alkhairi abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya amsa mana kuma abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ilimi mai amfani Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da arziki ɗayyababbe Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu kuma hallo da amshi amshashe اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آمنا في بلدنا نيجر وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في بلدنا نيجر وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في بلدنا نيجر وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح ولاة أمورنا يا حي يا قيوم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك